أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد فاز فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الذي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke yankuwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau rabon mu da karatu kusan wata guda da rabi. Allah ya kaddara kuma za mu ci gaba da karatu insha Allah. ‘Yan uwa sako na ‘yan uwa wanda a gaskiyar magana za mu wa Allah godiya mai fatar Allah ya amsa ayyukanmu. A wannan tahiya ta aikin haji, wallahi da wuya in yi tahiya a cikin sa'ayi ko tsawafi ko a hilin harami. Da wuya zai minti birnin dugoyonin kamar karkada. markaz ahli sunna duk wallahi ko yan Nigeria yan Cameroon ne yan Chad ne yan Benin ne yan Togo ne ko Niger ko Ghana wallahi da wuya kai minti biyar wani bai kamar ba ka kenan mutane su mai da talabijin kama abokin rayuwa wani wallahi daga baya zai gabinka wai kai ne karkada sai karkada sun nan guwa ce kinan iyakar yan kwarai da yawa ta da Allah a gaida da ‘yan uwa, a saboda da gaisuwa ta alkhairi da fata alkhairi, da fatar kuma Allah ya ɗauka suna da musulmi. Kwarai suna da jin daɗi kwarai, Allah ta rike mu. A karatunmu na ƙarshe muna cikin suratul ahzab mun tsaya aya ta talatin ta arba'in da takwas. Yau insha Allah za mu tsaya za mu tashi aya ta arba'in da tara. kahin nan akwai kissa da na karanta a juma'a wadda da yawa 'yan uwa ba su ji ba sun ji rabi ba su fahimci wasu kalamomi ba wannan kissa kamar na ba labari a wancan zamani kissa ce wanda malaman sunna hatta masu tahqiqin sunna suna zawa da wannan kissa ta ahlul kitab ganin bata ci karo ba da qur'ani ko sunna kuma tana zaman wa'azi ko galgadi ga mutane akan alaƙa ko rungumar duniya yadda kamar ibn asakir haka malaman tafsiri dama sun kawo ta cewa annabi isa alayhi salam kusan shi a kullum a cikin tahiyya yake bai da gida zamananne bai da masallaci kullum cikin da awaki an yi nan an bi shi nan an tare wannan yayi nan kai kare rayuwar shi iya cikin wata tahiyya tare da almajiran shi wani bai hude sai isa alaihissalam yana da dawo guda wannan bai hude yana da dawo sai ya daga masu to shi bai hude sai ya gune shi da dawo biyu isa da ɗaya sai da gaskiya shi wanda ya cina shi kaɗai sun kwanta suna barci a wata inuwa ka isa alaihissalam ya tashi sai wannan bai hude sai ya cinye dawon shi guda isa alaihissalam da ya walka sai ya ga sauran dawo biyu bawan Allah ina da wani uku ci a musani ba kudin da na gan shi da babu ya biyu isa alaihi salam ya da shi sun kama ya suna tahiya bukatar abinci ta kama su isa alaihi salam ya kama barewa ko kira barewa a gaban shi ya kama ya yanka suka ci nama sun koshi sun kare isa alaihi salam ya roki Allah ya bigi wannan barewa ta tashi da ran ta ke tahiya ya ce bawan Allah ina gama ka da girman wanda ya tada wannan barewa bayan mun ci mun kare don girman wannan ubangijin waci da wani uku ita ba sani ba ai sauran kai ko ta bi sani ba suka je wani wuri ya isa da salam yana bugun abu da sanda ya tashi a wata ruwaya ya je wani gari wani sarki ba shi da lahiya sai ya ɗauki sanda isa ya barci isan da yadda ya gari shi ma shi ma ya je shi ma mai magani ne rukuya ne shi ma mai magani ya je ya rika bugun sarki da sanda sarki ya mutu suka kama shi ya kashe sarkinsu ana kokarin a kashe an tsire isa gaba abokin tafiya isa ya shigo gari ya shigo aboki a rate me aka yi gashi abin da aka yi isa ya zo roki allah wannan sarki ya tashi a gaban kowa ya shiga harkar shi sun kama hanyar isa alaihi salam ya ce bawon allah don girman wanda ya hudda ka daga wannan matsala ya raye wannan sarki ba mutuwa don girma wannan ubangiji wa cinye dawo na uku ita ba sani ba ni taurin kai ta bi sani ba suka je wani wuri ruwa babu hanya suka ya biyu ita ce biyo ni suka taka ruwa suka tsallaka da wannan bawan Allah isa ce don girman wanda ya tsallaka daga wannan ruwa muka taka muka huce don girman ubangijin wace da wannan uku ita ba sani ba shikenan suna tahiya suka je wani wuri sai wannan ta hudu aka samu lango gama ce birgiyar dinariya uku a wuri guda yanzu isa ya ce wani bawan alkawar bawan allah wannan ta yi dawon gashi uku ne lango uku ne dutse uku na dinariya ɗaya nawa ɗaya naka ɗaya na wanda ya ci dawo na uku ne na shi ne ɗayan ya ce ni ne kuma jaraba ta ranar adam ta kusan dukiya yanzu duk girma allah ba da yana kunshi na ayoyi da ya gani bai bai bai ta yarda ba bai bai gaskiya ba amma ya ga dukiya ya ce yi shi ne kisa da ta suka bawon allah gaskiya ba ni ba ka baka na daya kai da wannan dukiya na bar maka to bai yi dokanta sun mushewa yana fama don dukiya zai in zai rita isa ta gaba tahiya sai ga mutane uku sun zo akan dawakin suna tahiya matahiya guda uku suka ɗauko shi iya fama da dukiya da zinariya dutse uku suka sabu koma suka kashe shi shi suka kashe shi yanzu su uku ne ko yanzu ai to da haka a cikin uku ya ka tura daya ya je gari ya ka abinci su kuma kayan a san ya ga da wani zinariya shi ne da ya tafi gari ya ka abinci sai ya sa a kan shi wannan dukiya da ya gani su da cinye shi daya sai tunanin ya sa guba ya sa kwazon a ciki in ya kawo suka ci wannan guba su mutu shi kaɗai ya kwasa su kuma kayan ya zo su suka shawara wannan ba in ya dawo mu kashe shi mutum kaɗai shi kenan shi ya je sanyin guba suna jiran abinci iyaka abinci suka kashe shi sauran su biyu ko suka ci abinci su biyu suka mutu ba mai ita na warko yan tsayiya su mutu sai ka isa ya dawo da almajiran shi ta wurin ya isko ga zinariya burgi uku ga gawa hudu sai ka ce almajiran shi hakaza tafa'alu duniya bi aliha fadaruha yace haka duniya take da ƴaƴanta ku yi guji ku guji mu duniya kaga an kowa ya mutu ya barta kuma duniya haka take masu hamayya ko rigima kan duniya haka za ki kowa Allah sa mu hakka za mu tashi aya ta 49 insha Allah bismillah alama
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ɗan wannan aya ko na ayoyi za mu karanta suna karantar da mu tsarin rayuwa ta aure a halin rabuwa wanda musulunci ya san mutunci ya ɗora mutunci a cikin aure a halin aure hatta a halin rabuwa ko a halin rabuwa cikin mutunci ake rabuwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani cewa idan nakahtum mu'minat idan kuka armi mata masu imani thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna sai kuka sake su kahin ku kwanta da su kayi ku yi kwanciyar arme da kuka kai nan iya karantar da mu cewa kenan akan iya saki bayan arme ba a kwanta ba shi ne hujjar jamhur kan cewa ba a sakin mace sai bayan aurenta saɓanin fikin malikiya wani ra'ayi cikin malikiya wai idan ka ce in na armuwance sakakka ce wa malikiya ana ɗarɓar mai tasa ana ra'ayi ne na gaskiya wa inda ka ce in na armuwan ce sakakka ce kurin shi kenan kana armanta wai ta tasa kuma kai wata mataka ba mashi ne hujjar jamhur a gaskiyar magana ba a saki he bayan arme mataka kake saki baka arma baka saki don haka kenan na Allah iya tabbatar mana da halittin yin hakan in kuka saki mata kahin ku kwanta da su tunu Allah ya gama cewa cewa la juna alaikum in talaqtum min nisa ma lam tamassuhunna atufatu lahunna farida Allah ce ma Allah ma ta miki amma Allah ta ma Allah ya rike ne ga ma fakara ya rike ne ma gaba daya Allah ta la juna alaikum babu laifi gare ku haka nan Allah ya ɗauke laihi kenan ana iya kuma ba laihi ba ne ba in ku saki mata malamta masu hunna matuƙa ba ku taɓa su ba auta mata zuwa wani farida ko kuka yanka masu sadaki kenan ba kwanci ba yanka sadaki ko ka sake su ga ana iya yi kenan ana iya arme ba a yanka sadaki ba haka Allah ce ko kenan ana shi asalin shi ake arme da ka tafawi arme da shari'a ta halitta arme an yi arme komi an ba shi ya amsa da shaidu da komi sadakiwa kawai a gaba an yi magana ya halitta haka ana iya yankewa ana ce a bari da gaba an yi magana yawan kullum bin ƙur'ani da sunna iya ban mahuta ko warwara da duk wata matsalar rayuwa yan inda wannan abun mun fahimce shi kuma ana tabbaka shi cikin al'umma sai na za a samu gwabaraye da yawa ko tuzurai da yawa yanzu nawa iya aiki ko ya kama aiki a arman zamani ka ya gama wannan akwati guda biyar mai bakakawa sai ya shekaru bai gama ba kuma ba zai ba armin sai ya gama iya jira ita tana jira masoyi bai zo ba hannun armin inda za a yi haka a amince cewa a yi arman ɗan kwantara ne kuɗi ba su haɗu ba a masa arme in ya Allah hori an hari biya ko wata ma aban sai biya ta sakinta amma yanzu biya arme gama a gama su a yi arme a gama su kuma arme ya yi kuma sunna aka yi sunna aka yi ba wani kaskanci ba wani damuwa haka aka ƙara mana mana iya yi wannan shi ne wani sahabi wanda annabi ya musu arama ta zo tana bukatar arami wanda kana ce ina son ta ke kina ce ina son shi annabi ya gama arman kun aka ci gaba da rayuwa sahabi ne sai can bayan lokaci mai tsawo suna ta zan zaman duniya sai iyar shi lafi kai kun ga wance kunala ya arma mini wance ba ban ba ta ba sadaki bin yanka mata ba mace rabo na na haibar na wuri kaza na ta matsayin ko na mutu matsayin sadakin ta lahiya lawa wata da komi shi ya cikin nika tafawi ke ana iya arme ba a yanka sadaki ba amma kuma Allah ba mu dama cewa wani talakatun muhun in gaba ta masu hun wani farta lahunna farida ya halitta kuma a yi arme ba kai ta ba sadaki jika hamsin amma ba shi ba shi an yanka shi kaɗari ce ko ɗari biyu amma tana bashi bashi a kai ta gidanta kurin duk allah halatta na kenan wani shi allah ke magana kenan babu laihi ya ku masu imani idan na kahatul mu'minat idan kuka armi mata masu imani sun matsalakatumuhunna kuma kuka sake su min kabal an ta masuhunna kahin ku kwanta da su fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha in aka yi saki irin wannan ba ba kwanta ba to Allah ce babu wata idda da za su an tsarma arme kahin a kai ta aka bata sai ce ya sake ta ran nan ma sai ta yare a ran na mata kun gidan wani iya dama wani iya jira daman kakansa shi ne kana sarki ji labari ta mai waya salula wani wallahi abin ya lalace ya lalace gane na zuwa wallahi ran na mata kun gidan shi ba wani matsala Allah halitta haka na kenan Allah ce babu wata idda da za su muku sai ta yi famatuhun ku musu muta'a muta'a shine a ɗan kyautata wa mace a mata alkhairi wajen an ƙare lalle an rabu kuma yanzu wannan baiwar Allah za ta yi gidansu ko tana gidansu dama Allah ce duk da an rabu ga mata kyautatawa to yanwa maganar muta'a da Allah ya magana ya yi magana muta'a kala biyu ce akwai muta'ar matar da aka yanka masadaki wani Allah ce finisu ma faratu finisu ma faratu mata da makaranta za ku ba ta rabin misali na ba ta sadaki jika ɗari ko ku zan ba ta alƙawarin zan ba ta jika ɗari kayan a kata gidana sai na wasa to wannan anan ta ci rabin sadaki wannan tun da an yanka za a ba ta rabin abin da aka yanka jika ɗari sadaki yanzu ta ci hamsin kai tsaye ta ci hamsin amma wadda ba a yanka ba aka zo rabuwa ko ba a kwanta ba to a nan an baka gwalgwado ka mata mutu'a Allah ce wa matu'uhun ala musiƙa qadaruhu wa ala muqtar qadaruhu shi mai wadata daidai gwalgwadon shi ya ba da dama da kabri shi ma talaka ya ba da daidai ƙarfi shi mata abil ma'ruf kace ajiye da su daɗi bakin gwalgwado sai ta haqqan alal muslim wannan haƙƙi ne ga duk mutumin kwarai an zo rabuwa kawa wannan mace kyautatawa bakin hannunka wani ba ta cika mutum wani ishe wani goma wani ma biyar wani ma ɗari wani ma miliyan guda bakin halinka Allah mamani kai mutumin ƙware ne kai ƙoƙarin ko da an zo rabuwa a rabu cikin mutunci ka ba ta kyauta ta musamman yanzu ta tafi gida ta ci gaba da zaurci wannan shi wani wanda ke cewa wani matsalaka ta mata mata'an ya ce da ma'aruf haƙƙan ala mutaƙi Allah ya ce wani matsalaka mata da aka saki suna da haƙƙi mata'amul ma'ruf suna da haƙƙin a kyautata musu daidai gwalgwado ta ce haƙƙan alal muttaqin haƙƙi ne akan dimbin tsoron Allah mana mai ƙari kamar sai na alike cewa haka da dama cikin magabata da sasana basar ibn jubair cewa magana mai kashi wajibi da Allah ce haƙƙan alal muttaqin haƙƙan alal muslimin yin mut'a ka kenan nan ya kada rabuwar arme ko an zan rabuwa a rabu cikin mutunci ba da zage-zage ba kwashe kayan ita gidan ubanki inda zai suke yi wanda za a zo kwana kaɗan ya huce ta huce da mazayin zuciya ne ya ringa jin tsoron zuwa gidansu don ya ci mutuncinta kaga amma a cikin wanda mutunci ko da daga baya wani ne dama za a koma a ci gaba da zaman mutunci kuma dama haka Allah tsara kenan yin mutu'a haƙƙi ne ko an zo rabuwa ka ba mata gwargwadon hali da Allah ya baka ka ba ta wani ɗan isani ta ci gaba da rayuwa ta zaurci in kuma ka yanka mata sadaki sai ka ba ta rabin abin da ka yanka mata to maganar sadaki Allah ya ba mu damar ko ka yaye ma gaba ɗaya ba laifi ba ne ka ce duka ma ɗarin jeki ko ita ta yaye ta ce ta bar maka ma jeka shi da a san akwai isani a daidai rabuwa kuma ana iya rabuwa ba a kwanta ba hakanan bayan an kwanta kirnata rabuwa ba laihi ba ne uwa an ce mugun zama ne laihi amma rabuwar arme da zama ba mutunci kowa zai galla zama wani babu laihi a rabu ba taɓa ma'alla ba a ta ruwaya ta cewa wai halakkin da Allah ke hushi da ita shi ne sakin mace ko cewa al'ash tana gilgizawa saboda rabul arme duk wannan ruwa yake mara inganci daga annan sallallahu ba ɗaya wanda ya inganta in ta kama an ba hanyoyin sulusi ba Allah ba da dama a rabu Allah zai an samu kowa abokin rabu shi ne nake da karantar da mu cewa in aka suke mace ba a kwanta ba babu idda tunan a wajen sahabbai akan samu mas'alar cewa an samu duna da abubakar umar usman ali suna kan cewa in dai aka kai ta gidanka ka saki labule kuri shi kenan ya ta idda kuma kamar sadaki kenan dace wannan ganin ba a san abin da ya wakana ba amma haƙiƙanin al'amari aka ce manata masuhun almasu a nan na maganar saduwa ta aure ce ita take cin sadaki kuma dole a yi idda bayan an kwanta amma in dai amma ku bambancin maganar cin sadaki rabi irin namun al'adar nan da ake a yau a zo a kawo sadaki jika ɗari ko ɗari biyu ba kalma ba shiga ɗaya ta aure a tashi a watsi wannan idan ya wasa a jiya ya babu a jiya ce ba mata shi bace ba na ala iya magana idan na kahatu magana an kulla arne dan kai wani jiya an sadaki an wasa kuce ai mamar iliya ma ce za a dubu hana ka dafa eh Allah aya tana magana akan ta zama ta shi amma wannan da muke na al'adarmu a kai sadaki a watse ba a kalmar ɗaya da aka yi ko a watse Allah kama ɗan ma'arami to wannan ajiya aka ba ku in yin wasa ku bashi kayan gaba ɗaya tun daga sadaki a kuɗin shi biya ba ku ci ba eh haɓa ne inda abu da arme ne to wannan shi ne amma matsalar abu da arme ba ya ba ku balus ya ba ku kuɗi wallahi idan yin wasa ko mun ce ku bashi ba abin da kwacin halaka idan shi ba ma baku da haƙƙi Allah ya ce famati'uhun kenan a wannan hali ku ba su mana ku musu mutu'a ku je mana ku musu kyautatawa ta rabuwa wa sarihun sarahan jamila yanzu kuma a rabu cikin mutunci eh a rabu cikin mutunci sake ta cikin mutunci kuma Allah ta Allah ta gaba
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك عمك وبنات عماتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يس- أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين نعم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
نعم يا أيها النبي يا أخي ونع النبي صلى الله عليه وسلم إنا أهللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك na Allah yana tabbata mai nau'in ko kalar mata da Allah mai umarnin aura ko zama da su don kaka yi wani damuwa annabi ala mata kaza ko mata kaza wannan Allah ne mai halittawa mai haramtawa mun shar'anta mana mata hudu iyaka kenan aka shar'anta mishi mata abinda Allah ya kaddara mishi so ya arma Allah ya ce ya kai annabi inna halanna laka azwajak mun halitta maka zama ko auren waɗannan mata naka allati ataita ujurahun wanda ka ba da sadakinsu nan abu tabbatacce masalar salmace mahi yawa matan shi ya ba su sadaki ukiya goma sha biyu da rabi kusan da za ce dirhami 450 ne shi ukiya goma sha biyu da rabi wanda mata ɗaya ce wadda aka wasa daƙi dinare a da wajen 400 umma habiba ganin mijinta ya rasu tana habasha wajen hijira najashi ne wakilin arma sun kuma najashi sarki ne kuma da dukiya daga da aka ba sadaki dinari 400 madukun sadakin kusan ɗaya ne ba su wannan su ne mata wanda ya ba da sadakinsu haka wa malaka ta yaminu Allah ya halitta maka mata wanda ka mallaka ta hanyar mana saye ko a ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki safiya bint huyay da juwairiya mithl haris a yaƙi aka ciro su ƙarshe sun shiga hannunsu hannun shi ya ba da fansarsu kuɗinsu ga waɗanda suka same su kuma daga baya ya ‘yanta su ya arme su su matsayin mata suke akwai rahan binta shamun a kuma da yamariya wadda sarkin masar ya ba shi ita lokacin da ya aika kira ga zuwa ga sarakunan duniya bayan sunan hudebiya annabi sallallahu alaihi ya aika sabo duniya da'awa ta tsallaka jazira ta kai farisa ta kai rum ta kai masar to cikin wakili da ya aika wa sarkin masar da wannan da'awa asalin tasalin bayan da ya kira bai musulunta ba amma ya kyakkyawar raddi da kyauta ta baiwa har da abin hawa ita ce mariya wadannan salama ya sa ta ɗaki a matsayin baiwa sadaka ita bata matsayin mata irin sauran matan shi kuma ita ce kadai allah ba shi ɗa iya matsayin annabci ita kadai suka samu ɗa ibrahim ibrahim shi kaɗai ɗan shi da ya arwa yana matsayin aikin annabci sai sa ke ce masa habbai abin bai zo ba ya ce zamani zai yi za ku je buɗe wata ƙasa ya ambaci da masar da irin kuɗinsu da cewa an kun je wannan garin ku kiyaye tsakaninmu da su akwai sarakunta kuma akwai zumunci ni da masar akwai zumunci akwai sarakuntaka sarakuntaka ita ce ta wannan mata mariya da ya da ya sa aka allah ya ba su da ibrahim me zum- me zumunci ai kun san asalin tarihin annabi isma'il ai kun sani cewa ɗaya ne na annabi ibrahim alaihi salam wanda ibrahim yana cikin yawon duniya yawon hijira allah kai shi masar wanda a masar sarkin masar ya kama shi da wannan mata mata shi ta imani da shi kuma hadawa sun mai shawarar mata ta haikali wannan bawan allah mata manya ce mata manya ce aka bu- kama wannan mata aka kai ma sarkin masar ita sara matar shi sara Allah ya hikimar shi ya kare wannan mata wata ruwa ma'ana cewa Ibrahim yana ganin abin da yake wakana wannan sarki ya so saduwa da wannan mata sai kusantarta iya kusantarta sai shanye farilizi gaba daya hannun sai shanye daga tunkare ta hannun sai shanye ya mata magiya don Allah ya taɓa ta ya sake komawa yadda ya so uku ya gano dai akwai matsala ya kira wadawa ce kun kamun shi kun kamun shedaniya wannan shedaniya ma mutum bace ba karshe dai ya san kuran shi dan lallaba zama layya ya ba ta kyauta ta baiwa ita ce mariya kai eh hajar hajara ta hajar ta aka ba ta kyauta ta hajar zaman baiwa aka ba su ibrahim ya ci gaba da tahiya inda yake ibrahim ya gobe da gobe bai allah bai ba shi ɗa ba ga tsohuwa mai imani babu ɗa shi ya ba ya ba ɗari baya ita tsohuwa ta kusa haka a lokacin nan yanzu sai wannan sadaka ganin babu ɗa basu da ɗa su kaɗai ne tsahi guda biyu ga yarinya sadaka ga yarinya baiwa da shawarar sara ibrahim da ke wannan baiwa a matsayin sadaka allah ba su ɗa ɗan shi na farko annabi isma'il kaga ya fito daga ina baban shi ta fito daga daga masar wannan ɗa da ya samu shi ne annabi isma'il tsohuwa mai imani ba ta samu ɗa ba kuma wasu ɗabi'ar mata ɗabi'ar kishi kun balle tsohuwa uwan gida ba da amarya da ɗasa ɗaka wani abin kwarai ya dama sara ta shiga gallazawa wannan ƙaramar yarinya da dai abin da zama ya yi wahala Allah subhanahu wa ta'ala don ya kare wa wannan imaninta sara kuma da jarraba da ya mata hana ta ɗa'arin zamanin sai aka ba annabi ibrahim sallallahu umarni ka ɗauki wannan ɗana ka ɗan shi na farko ɗa namiji a wannan shekaru nashi ko za ce ka ɗauko wannan ɗanaka ka ɗauke shi ka raba ta da wannan baiwa ta tattanta ka ke shi yawan diba palestine amsa kudus a yanzu ka diba tsarin tahiya kiluluwan da za a zo ba ma madina ba a zo makka ka diba tarajikin tsawon tahiyar amma kun Allah ce ɗauko wannan mata wannan ta ɗakanci da ɗanta ya kawo su wurin makka a yau babu gida ko ɗaya ɗakin ma babu shi kurin wurin ne a guda kurin karen ne a guda mashi kurin wurin maka a yau a ce ɗau daga wancan wurin na saudiya je ƙungurumin dutsen dajin maka duwatsu ne kurin kurin ɓangare a wannan kwarin aka ce ya kawo wannan mata ya aji ya kamo hanya babu mota balle maganar jirgi tun daga can ya da ya zo ka'aba ta yau ya ajiye wannan ɗa nashi na harko da mata da ɗan cikuwar ɗan ƙasarka ta ruwa da ɗan abinci ba ƙala bai ce mata ƙala ba kun yi ajinta iya aji kun je kwana ya ba da baya to ta ce ya ibrahim ilamun da tarkuna ibrahim wurin wa kabar mu ibrahim bai ce mata ƙala ba ya ibrahim wurin wa kabar mu ba ƙala ta ce su uku sai ta gano da wani abu ta ce Allahu amaraka bi hada Allah ya maka umarni da wannan aiki Ibrahim ya ce na'am na'am ta ce idan lan yudhi'na Allah tun da shi ya saka Allah bai tozartar da mu jika ta dogara ga Allah ba kowa a tsungurin munin daji sai dan ta kurin asalin kisan maka a yau kurin a wurin ne babu ruwa ba abinci ba abokan zama Allah shi ke abu ya kullum idan Allah ce ma kaza kurin ka mai kauya kakka kara ayyuka ba naka bane shi ya ce ayi ba ruwanka shi ya san mahuta ibrahim asalam kala bai ce he ma da ya bace gangara tun addu'o'in da ya gangara juyo ki addu'a Allah ya sa wa maka albarka ga abincinta ya askata da abincin ɗiyan itace da komi da awon da mata bayan ya tsallaka mata wannan ɗayan wa shi ne dai wannan baiwar Allah abinci ya ƙare ruwa ya ƙare babu komi yaro iya tsala kuka iya tsala kuka yaro kasan kuma ce da ɗa iya tsala kuka iya buga ƙasa iya harba ƙwahuwa asalin safa da marauki shi ne sai ta hau safa dutse na suna sai ta leka wasu ɓangar kota ga mai zauwa ba kowa ta zo nan ta hau marwa ta leka kota kuwa ba kowa shi ne tana zuwa tana zauwa irin ta so bakwai a na bakwai tana kan marwa sai ta jonin motsi a inda ɗanta yake halmar mu gida wane ne ba ƙara ta zo da ta suko ɗanta ruwa iya ɓuɓɓugowa ta ƙasan diddigen shi wata ruwa an ce bugun jibril ne shi dai wurin diddigen ɗan ruwa iya ƙulƙulƙulƙul shi da kita zamzam zamzam mai zamzam a harshen sayananci tsaya tsaya tsaya ruwan ya tsaya shi ne ruwa inganta ta mazalar sarki cewa inda ba da ta ce zamzam ba dan ya zama to ido irin sauran idon duniya filafin duniya har tashin kiyama to yanzu ma dai filafin ne na makon duk duniya akwai ruwan da ake sha irin shi babu ko da maganar duniya to asalin zanzam kenan in ma alamai da muna magana cewa kenan sadakan shi annabi ya cewa sahabbai za su je gari wannan garin na masar in ku je ku kiyaye muna da zumunci da sarakwantaka kenan mariya shi ma matan shi mariya da Allah ba shi da shi ne tarihin sai sa mai Ibrahim shi ma sai sa ma ɗanta Ibrahim alaihissalam wanda su ne kenan mata wanda ya arma wancan kuma da sadakan shi guda biyu da su ma Allah sa ta bar duniya wanda shi ne kenan Allah ce inna ahlanna laka azwajak allati atayta ujurahun mana ta maka matanka da ka ba da sadakin su wa ma malakat yaminuk da abinda dama ka ta mallaka na bayi min ma sa Allah alaik abinda Allah ya baka a cikin ganima abduk abin yaki wa banati ammik an halitta maka diddiyan mai ammi dan uwan uba uncle dan uwan uba zamu ce rawani ko rawani ko a wasa rawani shine ammi iya mata dan wani menene musulunci addini na ta wasa su yahudawa su nasaru ba sa duk matar da kake da alaka ita in ba kai kaka bakwai ba kai ta tsakanin ka uba bakwai can nesa duk take alaka ita ya babanka kanan babanka ko baka duk ba a rabar su yahuda ba a nasaru ba a rabar wannan sai nesa ba a rabar zumunci su kuma yahudawa dan lalace ka ya kananka ya wanka ya yanka ya karama su yahudanci to musu amsulunci addini ne wasa ya haramta yawa da kai ne da kanwa da ya amma halitta ma iya kanan babanka wan babanka ya uwaka kan uwanka shi ne ta kai an halitta maka bana da amik duka ɗiyan ɗan uwan babanka amminka kenan amurkin wa bana da ammatika an halitta ma ɗiyan ɗiyan ɗan uwan babanka mata tantu ba tantan mata ɗiyan matanar kenan ɗiya fatanar suka cewa kenan ɗan uwan babanka yish ko kan washi kenan guzurincinka haka ce bangaren uwa da bangaren uba Allah ya halitta maka wa banat khalik Allah ya halitta maka iya na ƴan uwan bangaren babaka nan an bi dan uwan uba amma ƴan uwan baba halitta ma ɗiyan su kenan haka khal ita banat khalik da ɗiyan maza ƴan uwan babaka kanan babaka ko babanka ana ɗiyan shi kusan jamsa kenan ko ɗiyan shi haka banat khalatika haka halitta ma ɗiyan mata kannin babaka ko yayin babaka kinan mata ɗan uwan babaka ya tako kanwata an halitta ma alamun ɗaya kinan wanda kuzuntin ne a kaci ya ce amma ce allati hajarna ma'ak dan akwai iya da dangi wanda ba su yi ba hijira aka mai hali ko da cikin kuzankin da waye wanda suna maka ba su hijira ba ba kai ba su kaka arme su nan waɗanda suka yi hijira tare da kai ake maka wa mara'atan mu'minatan haka Allah halitta maka duk mace mummuna in wahabat nafsaha lin nabi in ta ba da kyautar kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace in arada an-nabi an yastankiha in annabi iya so amma ohu abu ɗe in kana buƙatar arme ka arma khalisatan laka min dunul mu'minin amma wannan kowa ko wannan dama ta mata ta ba da kyautar kanta ga wani kai kadai kai kadai banda sauran masu imani kai kadai Allah ya halitta maka mata ta ba da kyanta kyauta in ka bukata ka doka sai na ruwa inganta na bukari ko musulun wani biyar da ta zo annabi ya cikin sahabbai ta ce ya rasulallah na ba da kaina gare ka ba lahi ba ne mace ta ba da gabatar da kanta ga mutumin salihin bawa ko a yanzu illa sali mutumin kwarai mutumin kwarai da kakki je wani mutumin banza je ka ce ma wanta mata kaza kaza kaza kuma sauran sakarcin da je ka iya baza ta ma fatan ta kaman ba shi ta ce ma bai san ta ne gurin kaga ko an mu haka nan ka kiyaye kai tsoron Allah kaka kana kana ba za ta kana cewa kai ka zo ma kace baka santa wannan a kiyaye mutunci amma balihi ma cikin mutunci ta nemi mutumin kwarai ya arme da balihi bane ko kai gabatar da yanka mutumin kwarai duk balihi bane wannan bala ta zo ta gabatar da kanta annabi sallallahu alaihi wasallam balihi bane ba an ba mutun damar in zaka arma ka jiba in ta maka ba ta ba a arami a cikin duhu ba ya kari wa kul imani da imani amma an ta maka kuma da ake cewa alaka bi zati din wannan kalmar ka ta kullun an ce eh ma ko ce addini to an ce ko ba ita bikin matan ta abin da ake magana eh abin da ake magana kakka sa kyau a gaba shi ne magana amma ai akwai ga shan kuma ga addini ko sai ta maka kuma kyau wani abin aka tsaye dace akwai mata da wani ko an ba shi sai da ya ture amma daga wani da hauka kan abin da ake nema a nan ka aron matar da ta maka kana bukatar ta haka nan za ce kai je annabi ya wani ba annabi shawara ya rasulullahi na ga wata mace za a rama cikin amsa ce ka dibe ta da kyau ce ka koma ka dibe ta da kyau da kauna ba matsala cikin da ansar kaga nan me ya koma yi dibeta ya dume ce shi ibada zaman kwarai ka dibeta in ta maka kin ta jira a zuciyarka iyawa da addinin a wata maka an kasan haka ga sabi dibin kai ta magana addini amma an mishi bishara da aljanna oh har da bishara game da aljanna amma ta ce sai shi kun bi mata ba ba ta san shi kun ce kun wannan bai mata kun bai birge ta kun kuma alhaji da aljana da aljana ne kaɗi ba ne aljana ne garanti mata ce wallah ba sai yi ta ce a kudi ta ce a bashi ta bashi rage shi akar ba lahiya kenan arme wani abu ne ya bukatar soyayya misali bai na kuma wadda kan wara shi ne jigon arme so ka diba in ta maka amma addini shi ne tushe da addini kuma ta maka alhajjan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dibe ta da kyau kasar sama ruwa da fata ya dibe ta sama ya dibe kasa sai shi kina alama dai bata dara mishi ta zama na anan wani sahabi ya rasulullah in kai ba ka da bukata ni na bukata sahabi ya ce yaya akwai sadaki ya ce a'a wallahi ya je wannan izarakin nawa kurin ya ce to in ka ba da shi kuma kai ka sami babu kuma mai izaraki shi da zaki shi ya ce in ka ba ta ɗaya za a yi babu ya ce yanzu da ka je ka nemo ko da zobanya ta bakin kare akan karanci ba shine hujjar cewa sadaki ba shi da karanci a musulunci ba karanci babu yawa diya da ka dace aka yi halin mutum mai shi kuma da shi ba da ba ne hujja lalle a fikin malikiya suke kawo rubu dinar wani yawan maganar rubu dinar ruwaya da ta kawo karancin sadaki rubu dinar ɗan karkin dinar ko ta rubu kwatakin dinar ruwaya ce ba ta da inganci inda ruwaya ta inganta akan rubu dinar akan sata ne wajen yanke hannu wannan ya inganta amma akan arme rubu dinar dinaran dinar dubu din da ya kama musulunci bai hana ba don ka ganin bayan allan da ya ce dirhamin mamana babu ma zoben da bakin kare rasa wani ba abin da ya samu to alaran ma ne ya ce mai gare ka na alƙur'ani ina da sura kaza kaza surun ma ba duka bane ba annabi ce na arma maka ita da abin da ka sani alkur'ani in aka shar'anta tun da karantawa ai aiki aiki ya mata shi ne hujja da aka tsana cika na magana ba da hujjoji masu karatun ƙur'ani ai ya yi wani aiki ya buɗe murya ya ɓata lokaci wajen koya maka sanin hujja cewa kaga nan ai lada ne na sakamakon karatu da ya karanta mata a ce shi ne matsayin sarakin shi rashin hujja masu ganin halittin cin kuɗi ko a ba kuɗi ka karanta don aiki kai duk da andumadin da hali idan Allah shi ya lahiya to kaga anan annabi kenan ba shi dama ya masa armini dalilin abin da zai koya masa na Qur'ani an ce bakara ce wata ruwaya ya sani to wannan shine kenan annabi dama kenan wannan bawan Allah an mai arme da wannan ayoyi da kuma wannan sautin sura to amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi an ba shi dama kyauta ya arma amma an ba shi ba ko mun kaɗan kishi da zaki an bada ko mun kaɗan kishi ya ce da ya ce wannan cewa wa mara'atan mu'minatan mace mai imani in wahabata nafsaha linnabi in ta ba da kyautar kanta ga annabi sallama in arada annabi an yastankiya in annabin yana neman armanta khalis tallaka min dunul mu'minin kai kadai aka ba wannan dama banda sauran masu imani amma an wannan kaka kawo wannan aikace ai kenan mace zuwa kun da bada kanta kun ayi armi a a wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam sallama yana iya armi babu ni shi iya da wannan dama amma wata mace ba ta wannan dama nan da kwana biyu jiya ko shekaran jiya wani abin yawa kanan naga anan garin ne Allah shirye da su kurin ta zo lakwal nan garin dama tana zawarci daga bata iya zama ba mushi ita kuma uwayenta ba za su bar ta ba ta yi aure in ta gaya musu sai ta samu lukunan a ungosu ko malami ne ina gadai babba malamin kirki ba ne kurin ya ɗarma mata alamai da wancan ba zaure kurin ba gama uwa ina ko abba kurin ya ɗarma arme da wani bazawarinta kurin suka ci gaba da rayuwa ita mai tambayar ita da take akwai tambaye har ta kai gare ta ita burin ta kamfanci a jinta ce ke wance an ya kuwa kin yi an ba mu zulun uwa yanki ta ce a ita raman ta kwar ta ce to zan fito to a tambayo mata shi ta tambaya ina da jiye ne na ce wallahi abin da take gudu shi ta wada tana gudun zaman zina wannan ma zaman zina take yi tana waje ko ne ba arme ba ne ba la nikaha illa bi wali ba arme sai da wali kurin ki zo garin mutane kai suke mata kai kun illa ba kun kije da da kun kije ga wani kasafar wani gari ko ce ko amana arme da wani malami haba kin ba ma wali kin ba ma wali ba arme ba ne mace batta ba da kanta sai waliyinta ko wali ba wani uzuri ya armar da ita haka kurin ya ga da da shirin yawa ma ba aran ba arme ba ne ba dole mace tana iya gaya ma waliyinta shi ya ba wani uzini a ko'ina na na iya namiji ne ke hita mata ai shi ma bai ga uwanci ba juta kalki shi ma bai ga duwan ga uwana ba to an ji mama mai shi namiji ya dama a bai ga kowa ba shi namiji ya dama ko'ina irin na duniya shi namiji bai wali shi ne wakili a ta babu adamu da wali wali guda ne na mace amma namiji ya dama ko'ina irin na duniya amma mace sai da waliyinta haka sai ta tsara kenan nan wannan matsala shi aka ba wannan dama mace ta bada kanta kuma ya amsa in ya bukata a babban sauran masu imani Allah ya ce qad alimna ma faradna alayhi fi azwaji Allah ya ce mun san irin abin da muka dora musu na doka akan matan sauran masu imani bakin su mata hudu Allah sallah kenan amma in ba annabi ba shi annabi ko ce ya kuma babu iyaka kuma kyauta amma kai he da sadaki ba a maka ba alamin sadaka ba alamin sadaka wani an yi da alaka wata musu ba alamin sadaka ko kaɗan a bada ba a balle maka kyauta Allah ce ya san abin da ɗora musu na kan magana irin kala arman su matan su kuma malakata aimanu da irin da Allah tsara musu kai maka da maka arin bai wa na kan mallaki bai wa kai sadaka don kada iya kai ma le kai la yakuna alayka haraj Allah baka wannan dama an bude ma koma don kakka samu kumci duk wanda kaga dama an baka dama ka musulunci rayuwar mu'amala ka alamu wadda kake so Allah ya dauke manzon shi kumci na kan magana almi wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai ne Allah gafara ta mana Allah ji kanmu dan wannan ganin ya kamata mu tsaya illa ci gaba da addu'a Allah subhanahu wataala ya kwanta mana duk wata wutar fitina Allah kare mana Allah kare al'ummu da duk wata fitina sharri cikin kowace Allah kare mana amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa abokan karatu ku cire waya.